إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى أتدرون ما يومكم هذا إنه يوم عيد الأضحى المبارك الذي عزم الله أمره ورفع قدره وسماه يوم الحج الأكبر لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسكهم يرمون فيه جمرة العقبة ويذبحون حداياهم ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة وفي هذا اليوم يذبح المسلم مسلم يذبح المسلم القادر أضحية يسفك دمها بعد صلاة العيد تقربا إلى الله واقتداء بالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله تعالى هو الجواد الكريم وهو الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنا وقد جرت العادة أن من أسد إليك معروفا أن تشكره فكيف لا تشكر الله وأنت غارق في نعمه فقلبك لا يخفق إلا بإذنه ونفسك لا يتردد في صدرك إلا بإذنه وأين وأينك لا تبصر إلا بإذنه ولسانك لا ينطق إلا بأمره وأكلك يفكر إلا بقدرته أليس الله تعالى بأحق أن يشكر قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وقد أمرنا الله عز وجل بالشكر كما أمر أنبيائه بذلك وأخبر تعالى أن أكثر الناس لا يشكرون يقول الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ولقد كان النبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الشاكرين فقد كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا عباد الله إن شكر الله حق في ركابنا فهو المنعم وهو المتفضل علينا وأقل القليل هو أن نظهر هذا الشكر ونعيشه بين الناس وأن نتواضع لله الذي فضلنا على كثير ممن خلقه تفضيلا يجب علينا إظهار شكرنا لله تعالى في الخلاء وبين الملأ لأن ذلك يذكر الناس بربهم ونعمه عليهم عند عند الإمام أحمد عن نؤمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل التحدث بنعمته الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب فعلينا أن نشكر الله في كل أهوالنا بالقلب واللسان والجوارح بأن يخفق قلبك بالشكر والثناء عليه فتقول مناجيا له ومعترفا بنعمه عليك يا رب أصححت جسدي وما أكثر الأمراض في الناس فلك الحمد والشكر وأحييتني لعبادتك والمقابر مليئة بالموتى فلك الحمد ولك الشكر وهديتني للحق والإسلام وأكثر البشر من الكفار فلك الحمد والشكر والشكر وأغنيتني من فضلك وكم من معدم وفقير فلك الحمد والشكر ورزقتني السمع والبصر والفؤاد فلك الحمد حتى ترضى أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi bayan dukkan dangi ya bude godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma wanda ya nuna mamu ranar idi cikin ƙoshin lahiya mu sani cewa a wannan rana ta idi a irin wannan rana ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya masahabban shi wasu tambayoyi game da ita wannan ranar ta idi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake ce masahabban shi shin wai kun san wannan rana wace rana ce wato ma'ana ranar idi ma'ana wannan rana ba wai ƙaramar rana ce ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna maka ita yana daga cikin ni'imomi na harko-harko na gaba-gaba a rayuwarka wadda kake yi a ban ƙasa cewa Allah ya nuna maka ranar babban idi lahiya sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce musu wannan rana ita ce ranar idin layya mai albarka wadda Allah maɗaukakin sarki ya girmama lamurran wannan ranai sannan wadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka girman wannan ranai sai ma Allah maɗaukakin sarki ya samata da suna cewa yawmul hajjul akbar wannan ita ce babbar rana ta cikin ranakun aikin hajji ba don komi ba sai don mahajjata galibin ayyukansu a wannan ranar suke gudanar da su a wannan ranar ce suke yin jihar shaidan a wannan ranar ce suke yanke ababen layyarsu sannan a wannan ranar ce suke aske gashin kawunansu da ma duk wani gashi sannan kuma a wannan ranar ce suke yin tsawafi na ɗakin Allah sannan kuma a wannan ranar ce suke zuwa da dawowa tsakanin safa da marwa sannan a wannan ranar ce kowane musulmi wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba damar yin yanka yake yanke abin yankan shi yake yanke abin yankan shi domin ya zubar da jini don Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai bayan an yi sallah ba don komi ba sai don kusanci ga Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan kuma ba don komi ba sai don ya yi koyi da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa Allah mai haɗin yalwa ne sannan kuma Allah mai karamci ne sannan Allah mai yi mamu ni'imomi ne wanda ba su ƙirguwa sannan Allah maɗaukakin sarki ya baza mamu ni'imomin shi a sarari sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya baza mamu ni'imomin shi a ɓoye mu sani cewa abin da yake tabbata a al'adance da addinance da a hankalce shi ne duk wanda ya kyautata maka to ka gode mishi wannan shi ne cika hankali don shi yasa wannan rana ta iri da muka gani mu sani cewa to kyauta ce Allah maɗaukakin sarki ya mamu kuma ni'ima ce Allah maɗaukakin sarki ya mamu da bai so ba da mu gani ba amma sai ya so sai muka gani to ya dace dole dole ka gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma saboda kai ka shiga cikin wannan ni'ima ka girmaya cikin wannan ni'ima wanda wani bai samu wannan ni'iman ba Allah maɗaukakin sarki da muke gani da bai so ba zuciyarka ba za ta yi motsi ba sai da izinin Allah maɗaukakin sarki mai girma wannan bugawa da take yi da Allah maɗaukakin sarki bai so ba wallahi da ba za ta yi wannan buga ba haka gara na iri sannan ranka gaba ɗai ba ma zai dinga rawa ba ba ce sai in Allah maɗaukakin sarki ya so ba sannan idanunka da kake gani da su ba dan Allah maɗaukakin sarki ya so ba da baka gani da wannan idanun ba sannan bakinka da kake magana da shi da Allah maɗaukakin sarki bai so ba da baka yi wannan maganar ba sannan hankalinka da kake gani da Allah maɗaukakin sarki bai so ba da ba ka yi tunani da wannan hankalin naka ba kenan tun da duk abin da muke yi Allah maɗaukakin sarki shi ya so mu da wannan abin mu yi shi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki shi ya mamu wannan ni'imar to wajibi ne mu gode ma Allah maɗaukakin sarki da wannan ni'imar wadda ya yi mamu shin Allah bai isa ba duka wannan abubuwan ya dakile suka rasa samun su Allah maɗaukakin sarki ya wuce ma a ce wai idan ya ga dama ya dakile su saboda al'amarin Allah cewa ne yake kasance sai al'amarin ya kasance shi yasa a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki yake cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wallahi inda za ku zo ku yi neman kilga ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki mai girma ya muku to wallahi ba ku iya kilga su idan kuma kaga kana iya kilga ka zamna ka gani iya shekarun da ka ebo za ka kai ranar da za ka mutuwa ba ka kirga ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka ba shi yasa a wata aya Allah maɗaukakin sarki yake ce ma annabi Musa fa ku zuma ataituka wa kun mina shakiri ka riki abin da muka zo maka da shi sannan ka kasance cikin masu gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma ka sani cewa wannan rana iri da muka gani wallahi ba karamar rana ce ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna dan haka yana buƙatar ka gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma shi yasa a wani wajen Allah maɗaukakin sarki yake cewa imalu ala dawuda shukran wa qalilun min ibadiyya shukur to kakka yarda wanga 'yan kaɗan da Allah maɗaukakin sarki ya ce kaɗan ne suke gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma a ce babu kai cikin wannan kaɗan ka yi ƙoƙari ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya baza maka ita ga hili ka san ka same ta to ka gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma kuma ka yi fatan Allah maɗaukakin sarki ya maimaita maka wannan ni'imar da ya yi maka don haka ya kuwa yan uwa musulmi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin tsayuwar dare yana yin sallah har sai kahuwan shi sun kai sun yi kumburi sun tattarɗe suna jini sai a ce manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kai da Allah madaukakin sarki ya gafarta maka duka zunubanka wanda kai da wanda za ka yi nan gaba Allah madaukakin sarki ma ya maka garantin aljanna Allah madaukakin sarki ya maka garantin za ka wasu hanya su shiga aljanna amma kuma sai ka tsaya kana wahalar da kanka har ka suna yin kumburi har ka suna tsatsagewa sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa afala akuna abdan shakura shin ni ba ni zamantuwa bawa mai gode ma Allah madaukakin sarki mai girma kun ga hoyan da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana gode ma Allah madaukakin sarki mai girma bayan din ni'imar da Allah madaukakin sarki mai girma ya bashi kenan da haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa gode ma Allah madaukakin sarki mai girma yana daga cikin haƙƙi wanda yake a wuyan mu gaba ɗayan mu babu wanda zai cewa shi wannan ya gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma ba nauyi ba ne wallahi nauyi ne akan wuyan kowa duk wanda Allah ya san ya ni'imta da ganin ranar iri to ya gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma saboda shi Allah maɗaukakin sarki mai girma shi ne mai ni'imantar da bayan shi da ni'imar ba wai kowa ba ne ke ni'imantar da bayan shi da ni'imar sai shi Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai babu na biyu sannan yana daga cikin abin da za ka yi na karamci wanda za ka Allah maɗaukakin sarki mai girma shi ne ka gode mashi ba dole ba sai ka yi laya ba dole ba sai ka ba da nama ba dole ba sai ka wani abu a'a wannan ranar ta ranar iri da ka gani to ka gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan wannan godiya ka nuna ma Allah maɗaukakin sarki mai girma ita sannan kuma wannan godiya ka yada ta tsakanin mutane a san cewa ka gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma shi yasa na daga cikin gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma akan ni'imar ganin wannan ranar shine kabarbari a hili sannan kabarbari a bayan sallah ko da kai kaɗai ne ko da ko a masallaci ba a yi ba duk da sunna ce mai karhi to za ka yi kai kaɗai sannan kuma iyajinka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa Allah madaukakin sarki mai girma zaben mu ne yayi muka ga wannan rani ba wai dole bane sai mun ganta a'a Allah madaukakin sarki ne ya zabe mu ba dan komi ba ya zabe mu ne a cikin mutane da dama akwai mutanen da sun so su ga wannan ranar wadda ta wuce amma wallahi ba su ganta ba kuma da a ce wanda ke kabari za a maido shi domin ya ga wannan ranar da ya gurace a maido shi don ya ga wannan ranar shi yasa hadisi ya zo daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa duk wanda bai gode ma kaɗan to da yawan ma bai gode mashi idan dai Allah maɗaukakin sarki mai girma ya nuna maka ranar idi to ba daidai ba ne ka shi cewa dan ba ka da abin da za ka yankawa kamar Allah maɗaukakin sarki ya tauye ka da wani abu ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya rage ka da wani abu so da dama za a yin sallah babba baka samu kai laya ba aka ce ya aka yi sallah sai ka ce sallah sai a hankali ranan nan kadai da Allah maɗaukakin sarki mai girma ya nuna maka ita kadai ta isa ka gode mai wancan ka bari dama ba dole ba aka sa ka idan Allah ya baka dama ka yi idan Allah maɗaukakin sarki bai baka dama ba ka yi manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi layya da sunan al'umma shi gaba ɗai idan dai kai kana cikin al'umma manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan ma baka yi ba to manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ɗauke maka sannan manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ci gaba da cewa to kuma duk wanda bai gode ma mutane hakanan shi ma bai gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan bayyana ni'ima da yin da gayin ni'ima a baki to yana cikin gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan kuma Allah maɗaukakin sarki mai girma ya maka ni'ima ka ɓoye yana daga cikin kafirce ma wannan ni'ima sannan a ƙarshen hadisin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa al'umma jama'a rahama ce sannan kuma warewa daga al'umma wannan kuma azaba ce kina yana da kyawu yanda ake laya ake sada zumunci ka yi ƙoƙari kai ma a yi ta da kai cikin mutane saboda al'umma ce saboda jama'a ce ba don komi ba sai don sada zumunci amma idan ka ƙaurace ma ba lahi ba ne amma dai ka sani cewa wannan haɗin kan ba ƙaramin abu ba ne ya kuwa uwa musulmi don shi yasa yana da kyawu kowa ya gode ma Allah maɗaukakin sarki akan halin da ya tsinci kanshi ya gode ma Allah da zuciyar shi ya gode ma Allah da halshen shi ya gode ma Allah da gaban shi sannan ya sani cewa zuciyar shi wadda Allah maɗaukakin sarki mai girma ya bashi ya sani cewa ba dan komi bane sai dan ya gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma kuma da yaba Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan kuma yarda cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya mashi wannan ni'imai shi yasa sai Allah ya baka lahiya sannan yana daga cikin babbar cuta cewa rashin gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma akan ni'imar da ya maka don haka ya koyan uwa musulmi ni'imar da Allah maɗaukakin sarki mai girma ya mamu ta ta ganin ranar idi mu sani cewa ya dace mu gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan kuma mu sani cewa ya dace mu raya wannan ranai da ibada sannan mu sani cewa a makwantai a makabartu akwai mutane da dama suna can kwakwance amma kuma mu kuma muna na a nan gidan duniya kuma wannan sallar da ita aka yi mu sannan mu sani cewa Allah ya shiryar da mu akan haƙƙin addinin musulunci sannan mu sani cewa mutane da dama suna kafirci ma ni'imar Allah amma mu kan mu yarda mu zamanto cikin masu kafirci ma ni'imar Allah sannan mu sani cewa su da dama Allah madaukakin sarki falala ce yake mu sannan mu sani cewa su da dama Allah madaukakin sarki yake yin ni'imar amma ba a godewa sannan kuma su da dama Allah madaukakin sarki yake azurta mu da ji da gani da zuciya amma ba kowa bane yake gode ma Allah madaukakin sarki mai girma gode ma Allah madaukakin sarki mai girma shine ka kaurace ma duk abin da Allah madaukakin sarki mai girma baya so sannan ka yi duk abin da Allah madaukakin sarki mai girma yake so kai ya zamanto cewa Allah ya nuna maka ranar sallah lahiya ya zamanto cewa wannan hanya ce ta saba ma Allah madaukakin sarki mai girma ya zamanto cewa wannan rana ce ta shaye-shayen giya ya zamanto cewa wannan rana ce ta holewa da 'yan mata ko kuma ya zamanto cewa rana ce ta zalunci ko kuma ya zamanto cewa rana ce wadda ba za ka dinga yin sallah akan lokaci ba ko kuma ya zamanto cewa 'ya'yanka su ma a wannan ranai ba su tsaya suka yi salloli a kan lokaci ba ko kuma kwata-kwata ma ba su yi salloli ba saboda yana daga cikin sakacin da kake gani a mutane a ranar sallah sallah ba su cika yin ta ba a kan lokaci ba ba don komi ba sai don suna aikin gyaran nama duka wannan ba daidai ba ne abin da ya kamata ka gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma da shi a wannan ranai ka yarda cewa Allah maɗaukakin sarki ya maka ni'ima sannan kuma ka yarda cewa za ka raya wannan yinin da ibada sannan za ka ci gaba da rayawa kwana na ɗai na biyu har zuwa na uku da ibada saboda Allah maɗaukakin sarki mai girma ni'ima ce ya yi maka wadda bai ma wasu wannan ni'ima ba abinda muka waɗa na daidai Allah ya bamu lada shi kuskure ko tuntuɓe alishi wanda muka Allah ya himu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid umu ila salatikum yarhamukumullah Amen.